إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء غبا كراتون منا أقيدة أنا منا كراتو ينزو شكل على العقيدة الطحاوية طب مالي أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الحنفي الطحاوي الله تعالى يمشي رحمه karatun tauhidi kamar yadda muka shafa yana da muhimmanci karkashinsa ake samun aminci cikakke Allah ya alkawari cewar alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun idan har akwai tauhidi akwai kwadaita Allah akwai lafiyayyar akida to za a rayu cikin kyakkyawan mi aminci an gane kuwa sannan har arziki Allah ta'ala yana azurta bayinsa ne masu mai masu tauhidi arziki wanda yake mafi alkhairin arziki shine arziki na wadata zuci ba sai ka tara da yawa Allah ba ka wadata ta mai zuciyancin sabai ba su tara dukiya ba amma zuciyarsu Allah ba su wadata an gane da haka karkashin inuwar tauhidi dukkan alkhairai ake ake samun su haka mutum ya dage kullum ya zama tauhidin sai yana da lafiya har guraren da ake tashin hankali da bala'ai da masifu in kuka duba za ku ga akwai shirka a ciki akwai kafirci la'alla ana ne ana daura laya ana daura guru ana wasu abubuwan da Allah ta'ala baya so da haka in dai akwai shirka to akwai rashin aminci in kuma akwai tauhidi to za a samu me za a samu aminci a guri wannan kuma waƙa'i ne duk wanda ya karanta tarihin Najeriya a baya ya guraren da ake tashin hankali yanzu zai gane ne da ya suke wajen kafirci da shirka haka ne ko ba haka bane yanzu kuma ya suke wajen aminci kenan shirka din nan da suke da kafircin nan sai ya gusar musu da da amincin da suke ciki zama da ya gabata daga cikin abubuwan da muka yi magana akwai ceto ko akwai alkawari da Allah ta'ala ya dauka wa ƴaƴan annabi Adam suka dauka wa suka dauka cewar za su bauta mishi akwai kuma cewar abin da ya shafi kaddara mutum ya gaskata ta ko ba tare da yana kutse ciki ba duk wannan mun tattauna a kansu yau da ya zamu tashi a gaba da malai yake cewa wa nu'minu bil lawhi wal qalami muna yin imani da allahu wato allon nan da aka rubuta dukkan abin da zai faru wal qalam da kuma alqalami da Allah ya sa shi ya rubuta shi kuma dukkan abin da zai zai faru allahu allahu mahfuz kai imanin cewa akwai wani allo da Allah ta'ala ya taskance dukkan abin da zai faru a duniya sannan kuma mutum zai tsallake abin da aka rubuta mishin nan zai taɓa tsallake sannan alƙalam shawar Allah ta'ala ya sami alƙalam da farko da ya halice shi Allah ce uktu ya ce ya ubangiji me zan rubuta Allah ce ka rubuta abin da zai faru har zuwa tashin alƙiyama kina yanzu in kaddara ga ta biyo ta kanka to me na damuwa kuma alhali Allah ya riga ni ya rubuta abin da zai riga zai same ka wa bi jami'i ma fihi qad ruqim sannan da dukkan abin da aka rubuta a cikin shi falau ijtama al khalqu kulluhum ala shay'in da halittu za su taru dukkan su da mutane da aljanu da dabbobi da komi ma a hadu ko ala shay'in abisa wani abu katabahu Allah ta'ala fihi annahu ka'in da Allah ya rubuta cewa zai faru fa a cikin wannan lauhul mahfuz Allah ya riga rubuta sai ya faru liyaj'aluhu ghayra ka'in duniyar kuma ta haɗu ta ce ba zai faru ba ya Allah lam yaqtiru alai ba su iya ba su iya kaman dafce fa ta tana tafiya fa sai aka samu wasu jarirai suka ce za su tokare ta ya kake to Allah in ya rubuta abu duk duniya ta taru ya riga ya rubuta wannan alawar masu cewa za ka samu kuɗi misali tunda mutane sun fi son kuɗi sai aka zo aka ringa cin sawunka aka ringa cin sawunka zai hana ka samu wannan kuɗin in kaga baka samu to daman ba a kaddara za ka yi ba ko an kaddara za ka yi ta dai neman ne amma bai iso game ka samu ba da haka duk wani abu da za ka ga a rayuwa din nan kar ka yi bakin ciki cewa dan me abu kaza ban samu ba dan me abu kaza la da Allah ta'ala ya kaddara za ka same shi wallahi ba wanda ya isa ya tumbuke maka shi walau ijtama'u kulluhum ala shay'in lam yaktubuhu Allah ta'ala fihi sannan da za su tattaru dukansu a bisa wani abin da Allah bai rubuta ba ko a cikin wannan lauhul mahfuz li yaj'aluhu ka'in su kuma dan su sa shi tabbatacce ko misali su tutar da kai mu dau karamin misali annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata sai ya ce wallahu ya'simuka minan nas sai Allah ya ce zai tsare ka daga mutane malamai suka ce shine ma'ana zai tsare ka daga mutane ba za a iya kashe ka ba sau nawa aka yi wa kokarin kashe annabi sosai amma an iya so da Allah ya riga ya rubuta daman cewa kai din nan ba wanda ya isa ya kashe ka ku sani an samar an tambayi ba yahudiya ta tambayi wani irin nama manzo Allah sosai ne fi so aka ce mata nama na akuya guri kaza ta nemi guba ta gasa naman ta sa guba ta kawo masa amma annabi sosai bai mutu ba sannan yahudawa annabi ya je wajensu domin neman su tun da yana da kawance da su su haɗa ma diya su kawo tallafin su a biya diya na wani musulmi na wani da musulmi ya kashe shi suka yi kokarin kashe shi annabi sosai malaka jibril ya ce nan take bar gurin da yanzu ga abin da ake tattaunawa a yakin uhud kusan an bashi daga shi sai tsararin sahabbai ba su wuce guda bakwai ba kafirai sun iyo kanshi amma ba su iya cin masa ba kenan saboda Allah ta'ala ya riga ya alkawari kuma ya rubuta cewa mai in duniya za ta haɗu kaf ta kashe ka ba ta isa ba saboda haka Allah ya kaddara don haka kai ma ya zama kana da wannan akida cewa la yusibana illa kataballahu lana huwa maulana duk abin da ka ga ya same mu to dama Allah ya riga ya kaddara zai mu zai same mu amma duniya za ta taru akan ta dora mana abin da Allah bai kaddara ba za ta iya ba to malam yace lam yaqdiru alaihi ba su iyawa jaffa qalam alƙalamin ya bushe bi huwa ka'in daga abin da yake tabbatacce ila mil qiyam wato har zuwa ranar alkiyama wa ma akhta al abda abin da ya kuskure ba ko lam yakul li yusibahu to bai kasance zai same shi ba in kaga abu ya kuskure ma karkace wallahi dama dama la in abu ya kuskure ma kace qadarullah wa ma sha'a fa'al ko qaddarallah wa ma sha'a fa'al yawa duka iya faɗa wannan lafazan cewa kaddara Allah ne kuma ya aikata abin da ya so ko haka Allah ya kaddara kuma ya aikata abin da ya so amma karka koyi cizon yatsa karka koyi in abu baka same shi baka kana kana nadama kana kana hasara la wannan abin daman baya cikin abin da Allah ya kaddara baka yi zaka same shi wa ma asabahu abin da ya same shi kuma ko lam yakul li yuqti'ahu da tsaye bai kasance zai mai kuskure maka kina ne zama akidanka har Sheikh Uthaymeen yana ambata cewa akwai wanda ya je airport kun ga dai airport zaka tafi wata ƙasa ta za ka yi bacci kawai kwanta ya bacci kun san airport kuma za a yi ta kira wane wane wane wane in jirgi ya zo cika misali sun san wanda za su shiga adadin su za a yi ta kira dukiyar nan da aka yi ji ba jirgi ya tashi can ya farka ya labarin jirgi jirgin sa ya tashi ashe Allah ne da shi da kwanansa wannan jirgi duk ya je suka kwankwaze suka mutu shi kuma Allah ya ba zai mutu ta duba ya sai tiket din ya zo airport din an yi screening din amma Allah bai kaddara mishi ba to duk haka tana faruwa kaga mutum ya zo tasha sai a samu sauran gurbin mutum daya a mota su biyu suka zo su haƙura mota ta je ta yi hatsari ko kuma dole ya shiga ya je ne har a daidai gaban nan ina tuna akwai wani mutumi Allah ta ada mishi rama shekaru kusan goma sha lokacin muna wajen aiki ya zo ya samu yake ce mu ya bani cefanin sai ya ce sauri ka kai min gidana a ce musu na tafi jama'a da lokacin hanyar jama'a da hannu ɗaya shi wallahi yanda ya zo ya same ni duk da lokacin na yaro amma yana cikin sauri ɗaya gaggawa yake na kai gidan shi sako ne ce fanan dare in ce gashi in juwa ne ya ce yana gaggawa tafi jama'a ina tunanin da in dawo wurin aiki da ya samu ban yi minti arba'in ba aka zo aka ce ya rasu to Allah ya riga ya kaddara wannan lokacin anan zai mai zai rasu wannan hatsarin sai ya same shi duk yanda kuma mutum ya kai ga kauce masa bai isa sai haka mutum ya zama yana da wannan akidar cewa ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak sannan mun karanta hadisin Abdullah dan Abbas ko Abdullah dan Abbas yana yaro karami tun da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ma Abdullah dan Abbas ba wani babba bane bai wuce shekarun balaga ba don haka amma annabi sai mai kira shi ya gula in yu'allimuka kalimat zan koya maka wasu kalmomi in sanar da kai daga ciki ya ce ni ka sani da duk duniya za su taru cewar su cutar da kai akan abin da Allah bai kaddara zai same ka ba ba su iya da za su taru kokarin sai sun amfanar da kai kana cikin babu da talauci duniya ta taru sai an maka ajo an hada ma kuɗi kayan arziki za ka yi haka ba kenan kowa yana yawo ne a cikin abin da Allah ya riga ya ya kaddara mishi to amma kuma tambaya shine to za mu iya zama kawai shikenan mu ce kowa jira kaddarasa la tashi za ka yi an gane ko kaddarar taka tana haɗe da motsawarka karka ce ayan Allah ya kaddara mun arziki ina zaune a gida zan yi shi la ka tashi ka nema in ka samu to kaddara ka kenan idan baka samu ba kai ma shi ma menene kaddara ka kenan Allah ta'ala ya fahimtar da mu wa 'ala al-'abdi mala yace yana kan bawa an ya'lam ya sani anna Allah qad sabaqa ilmu fi kulli ka'in ilmin Allah ya riga kowane abu kasantacce min khalqi daga halittun shi فقدر ذلك تقديرا سي الله يقدر هكا قدر محكما مبرما واتو كوتتشيا مي انغنتشيا ليس فيه فيه ناقض ولا معقب wato cikin abin da Allah ya kaddara ya tabbatar shi dinnan ko babu mai iya warware shi ko kuma ya tsokaci kai wala muzil ko ya gusar da shi wala mughayyir ko ya canja shi wala naqisun babu mai tauye da shi wala za'idun ko mai kara shi min khalqihi daga halittun shi fi samawatihi cikin sammai halittun ma na sammai din nan wa arzihi ko ƙasa kenan har mala'ikun da suke sama suke ɗauke da al'arshi na ubangiji da wanda suka wanince su ma ba wanda ya isa ya je iya canja abin da Allah ya mi ya ya kaddara shi kamar yadda a nan duniya ƙasa ba wanda ya isa ya iya canja abin da Allah ya riga ya mi ya kaddara maka wallahi idan mutum ya san wannan abin ya huta da za a yi ta mahassada a ci kafarka a ci sawunka za ka damu ka bar mutane kawai ce su je su yi ta tasu kai iyakaci naka nema ne an gane ko Allah kuma shi shi ya kaddara ma duk wani abu da zai iya samun ka naka mutum ya zama yana da wannan aqida wazalika mala yace wannan ko min aqdil iman yana daga cikin mai kulli na imani wa usulil ma'rifa da tushe na sani wal i'tiraf da tabbatarwa bi tauhidillahi da kadaita wato da kadaita Allah ta'ala madaukaki wa rububiyyatihi wato ainihin da ubangijin ta kasa kama qala ta'ala fi kitabe kamar yadda Allah ya faɗa cikin littafin shi wa khalaqa kulla shay'in Allah shi halicci komi fa qaddarahu taqdira kuma ya kaddara shi mi kaddara wa qala ta'ala sana ke cewa wa kana amru Allah qadaran maqdura wato al'amarin ubangiji ya kasance kaddararre ne wanda Allah ya kaddara shi kina wannan ya zama duk yana hade ne da kaddara kuma kana da imani na dukkan abin da ya same ka bai kasance zai kuskure maka ba فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما بوني ya tabbata ga wanda yake jayayya da Allah a cikin kaddara an gane wa ahdara lin nazar fihi qalban saqima ya gabato da qalban zuciya saqiman wato mara lafiya lin nazar fihi domin dube ga kaddara din yake masa wani mummunan mi kallo laqadil tabasa haka ne ko laqadil tamasa bi wahmihi fi fahsil ghaib sirran katiman wa'ada bima qala fihi affakan asima to wanda ya haka ko da qadilta masa bi wahmihi wato ya cudanya da wannan wahamin nasa fi fahsil ghaibi wato cikin ya binciki abin da yake na gaibu sirran wanda abu ne na sirri katiman wato boyayye wa'ada bima qala fihi sannan zai dawo affakan ya kasance mai makaryaci asiman mai sabo bima qala fihi cikin abin da yake mai fada in ya kasance yana kusuma dangane da abin da ya shafi ilimi na kaddara abin da ya sama da ya maganan gaban nan akwai mutane dangane da kaddara sun kasu kashi uku akwai wanda suke game duk abin da suka yi su suka yi Allah bai kaddara musu ba gane su suka yi su suke da haka ba ba haɗuruwan Allah a ciki akwai wanda kuma suke game duk abin da suka yi kuma me Allah ya riga mai kaddara musu ba su iya kubce mishi da haka sai ya je ya zina ya ce to ya zai shi kaddararsa kenan kuma har hausawa suna da wannan abu sai ka ga mutum yana ta abu yana ta abu sai a ce kaddararsa kenan ne kaddararsa kenan la wasat shine sun sani Allah ta'ala ya kaddara amma kuma ya baka hankali da tunani shi wani ga mai kyau ga mai mummuna shi yasa malamai suke cewa Allah ya faɗa ina hadainahu sabil mun shirya da bawa amma ya rage gare shi mun bashi shirya sai dai in ma shakiran wa in ma kafura ko ya shiri ko ya kafirci amma dai hanyoyin kan guda biyu gashi nan mai Allah ta'ala ya bayyana maka cewa ga hanyar shirya ga kuma hanya ta mi tabbata har annabi sallallahu shi ma mi yayi mana zana mana layi ina yi miƙaƙƙe ko da ya zana sai ce hada sabilullah wannan miƙaƙƙiyar hanya ita ce hanyar ubangiji in kun so ku bi ta a gefe da gefe sai ringa gajerun hanyoyi yace mi waɗannan hanyar subulu shaitan su ne hanyoyi na shaitan kowace hanya akwai shaitan da yake kira zuwa gare ta kenan Allah ta'ala ya bayyanar mana abin da yake mai kyau da abin da yake mai bai da kyau kafa hujja da cewar wannan kaddara ta ne wannan kaza ne kuskure ne an fahimci wannan mu nan sai mu dan tsawaita wancan insha Allah طيب مساء أنا الله ده قوسي متعشى أو العرش والكرسي حق أبين ده شافي على العرش ده الكرسي حق شو كجاكم ما بنشكي باكو أسامي مية العرش مية الكرسي شو أقرب من سكانه wanda suka halarci lum'atul i'tiqad an yi bayani ko mun shirin Allah ta'ala mana dace sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wasallam kaddara akwai jabariya akwai qadariya akwai ahlus sunna